wannan mai tambaya yana cewa an ce dokar gwamnati dole ne a bita matukar dokar bata saba da wata dokar Allah ba don haka yana tambaya cewa shi yanzu idan gwamnati ta hana a caba sai mutum ya yi a caba to kudin da yake karba ya ci haramun kenan a'a bai ci haramun ba amma ya saba wa doka saba wa doka daban cin haramun kuma daban kuna fahimta saba wa doka laifi ne amma bai haramta kuma wai kudin da ka karba shi kuma ka ci haram ba kuna fahimta da kyau a tunda ba ta hanya ta haram kai ka nemi abun ba ka dai saba wa doka ne idan gwamnati ta hana abu ka yi biyayya ya yi ladina manu a Allah wa a rasula wa ulil amri minkum amma don gwamnati ta ce karka yi karka ɗauki kowa a babur sai ka ɗauki wani a babur tunda gwamnati tana da hanyar da za ta iya maka ba to ba ka aikata kabira daga cikin ka ba irin zunub bane tunda asalin abun da ba haram bane gwamnati saboda wani abu ne na na na bukata ta al'umma ko dalili na siyasa ta ce kar a yi kaza ta sa doka kuna fahimta to sai ka aikata ba wai ka aikata kabira bane daga cikin kaba'iru zunub wanda zai sa akan wannan Allah ya sa ka a wuta ba ka ake nufi ba haka kuɗin da ka karɓa ba dan haramta maka shi ba kai dai karka ɗauki kowa in an hana ɗaukawa na ce kowa ya gane yawwa akwai wanda ya rubuto tambaya wai waɗannan kwanuka kowane ne idan a cikin ɗaki suke su ma sai an rufe an cikin ɗaki ne ma ake rufe a rufe sannan da shi wanda ya rubuto wannan da wancan dukansu sun ce suna da wata bukata da suke bukatar addu'a ta musamman saboda shi wannan ya ce iyalinsa tana da wata cuta wadda an kasa gane ta ana ta fama amma kuma abin tausayi sai gashi har yanzu kuma ba a samu an gano wannan cutar babballe a samu a magance ta shi kuma wannan ya ce yarsa ce ita ma take da wata lalura da ba ta iya tafiya a kan kafarta da duka wannan muna yi muku addu'a Allah Ubangiji ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya da dukkan al'umman musulmi masu lalurori na cututtuka ko kaɗan ko mai yawa ko na bayyane ko na ɓoye Allah Ubangiji ya ba su lafiya sannan abin da nake ƙara maimaita muku shine lakanin da na baku na gada maimaita muku wannan lakani cewa duk abin da ya gagara maganinsa istighfari na da jaddada muku cewa duk abin da ya gagara ya fi karfin mutum maganinsa istighfari ka je asibiti ka je neman maganin gargajiya kai ta yi amma zo ka zauna da kai da uwar yarinya zo ka zauna da kai da iyayen matarka ka zauna kai ta istighfari ka ba su ka ce su ta istighfari ita ma idan tana cikin hayyacinta ce da ita ce ta istighfari da niyyar tana kai kukanta wurin Allah za ta samu lafiya da yardar Allah ana fahimta ko? yawwa istighfari ba ina nufi kai ɗaya biyu uku ɗari ba na ce muku a zama ɗaya kai dubu na gasken kenan ko ba astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kana tunowa a cikin zuciyarka kana tuno girman Allah kana tuno girman laifuffukanka kana tuno kaskancinka kana tuno wato buwayar Allah a kanka kana tuno cewa Allah ya isa ya iya ko menene kana astaghfirullah astaghfirullah kana tuno tsayuwa gaban Allah kana kaskantar da kanka wallahi sai kaga waraka daga Allah na gaya muku wannan ina maimaita muku duk abin da ya dame ka ka kasa gane maganinsa maganinsa istighfari ko sai na ja aya فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا me ya same ku ba kwa nema a wurin Allah Allah ne fa yake kira tun zamanin annabi nuhu haka ake yi kai ka bari yau ana zamanin annabi Muhammadu ba a yi da kai ba sallallahu alaihi wasallam ku ta istighfari Allah ya sa mu dace ba sai na faɗa ba na'am malam wannan hadisi na jabi wanda ya zo na musu don shigewa da kisan malaman dakonci da aka suka dogara na wata dare na larab gana
me larab gana
ana jaji musamman irin su gidan malamai aka wata dare da ke zuwa ina ji ban ban rike wajen ba a cikin waje wata wata ne yan abin ke bara cewa idan wannan dare laraba laraba na farkon dare wannan wata shi ne suke cewa yin wannan musibar yana sauka to a harkar rubuta o shi ne larab gana to wallahi akwai waɗansu malamai kamar da imamu shaukani a ƙarƙashin wani hadisi a cikin nailul autar ya ce waɗansu malamai sun yi ƙoƙari wai su gano daren kana fahimta amma wallahi duk abin da manzan Allah ya shiru kai ma kai shiru kawai abin to in ka gano daren bai za a yi ce zama wato ba za mu rufe kwanuka ba sai ra- sai daren ya zo saboda tsoron annabi ya ga ah, haba haba me hikimar da yasa an- aka ɓoye abin kuma yanzu daren lailatul qadari ma ba a ce maka guda ɗaya bane duk da amfanin sa sai dare mai hadari sai ya ga maka ranar yanzu Allah yana so ya abun sa ya kama mutane shikenan sai ya gaya maka ai daga jin wannan ma kai ma ka san tatsuniya ce mutum ya ce wai zai gano asalin sa ai alqadaru sirrullahi malam sirrin Allah kenan shine Allah indahu mafatihul gaibi shine yake rike da mabudan gudanar da duniyar nan ba wanda ya isa la ya'lamuha illa huwa ai da haka ne Allah ya gagari kowa inda ka isa ka ce za ka gano irin wannan ba sai wani ya ce to kowa ya sha'aninsa sai ranar ta zo inda wani ya isa ya gano irin wayannan abubuwan da sirrin Allah shike ne ka je ka loko atta yanka je ka leko attala al ghaiba am ittakhadha inda rahmani ahda yanka je ka leko ka gane ran da wani zai mutu sai ka ce je kai sha'anin ka sora maka shekara tara da rabi in shekara tara ta yi sai ka sai ki kenan wa takunu min ba'di qauman salihina wannan shi da sirrin Allah don haka bayan da za a yi a ce irin wannan abu mai girma akwai daren annabi ya gaya wa sahabbai ba wallahi ka san yadda yake son sahabbai shi da faharisun alaikum bil mu'minina raufur rahim wallahi da ya san daren kuma da abin da za a faɗa da tuntun ya gaya mana wa ma huwa alal ghaibi bi dhanin ba wani abu da annabi yake rowa ba me zai rike yi da shi inda rana a fili take wallahi da ya gaya mana amma tun da yi shiru to kai ma kai shiru wa sakata an ashiya'a ghaira nisyanin فلا تبحثوا عنها نعم ya ce aha yadda za a kare su shi ne halatta na iya tambaya mun fa mun iya amsa alhamdulillah ai zamani ne ya kawo mu yake cewa an jejjera plate akan irin abun nan na zamani aka jera a cikin dinner set ko ga cokala ga wane ne ga wane ne ko ba haka ba to ka gama jera sai ka kawo glass din su sai kai ratti ina aka sai ka ce bismillah sai ka rufe kofa sai ka jawo glass din kai sliding ka rufe ka ce bismillah ba shi kenan ka rufe ba wai zai bude ka hada bismillah amsa ta yi ai sai da kar ku manta da karatun nan karatun nan yana tafiya daidai da zamani sai da nace muku duk abin da a zamanance ake rufe shi ku rufe shi a zamanance ku yi bismillah yanzu don Allah saboda kawai kai ne kai ne ahlus sunna wal jama'a saboda na faɗi wannan annabi sassa ya ce ghatti ya ce auki saboda su a da yadda suke wa tulu shine a kawo tsumma ko kyalle sai a ɗauka sai a ɗaure sai a rufe sai ka ce yanzu kai ma ka za ka rike wa randar gidanku saboda kai ne ahlus sunna sai ka tafi da zamanin ka abinda annabi sassa ya ce manufarsa ita ce a rufe ko ban faɗi wannan ba na ce muku akwai abinda a bukatarsa ma ba a rufewa to sai kai a zamani ta za a yi a ce an yi preserving abun sai kai irin yadda ake yi shikenan kai dai kai bismillah kuna fahimta yawwa ina tsammani wannan karatu ina ji ko da duniya da za ta kai shekara dubu biyu a zuwa karanta wannan hadisi ba za a ce wa hadisin ya zama outdated ba ai maganganun manzon Allah ta salama ba ya yi su don mutanen zamanin sa bane kadai don haka karka damu ko menene kai in an zo zamanin da za a rinka cin abu daga sama sai dai tangaran din ya sauko maka ka ci ya koma wallahi akwai yanda za a rufe shi da sunan manzon Allah su koma abun su sa wani abu ka dora cokali a kai ka ce bismillah ya tafi sama ba an ce walau an ta'ari ba alaihi rudan ba shikenan an gama tambaya alaikum salam to zan zaba fa mutum uku ne kawai gaskiya ya kamata in bayar kun yi yawa bismillah masu na'am na'am a a kofa bai wadatar ba ai a cikin inda suka tara sai su kife plate din ba shi kenan ba ko shi kansa da yake faɗan nan plate din a madadin a bar shi a buɗe ba sai a kife ba sai a jera wani akan wani amma a kife yana hana ɗagawa ne an kifa to na'am kai hakuri in mun zo yin mun gama da na karatu daga baya kai wancan wata rana na'am ka ni na fi son na karatu yau kar ku fita da mu daga kwanukan nan na'am na'am hadda wanne eh rijiyoyi idan misali ka zo wucewa a matsayin ka na good samaritan ka zo ka gani sai ka rufe ka yi bismillah in sun bar shi a buɗe da da daddare ka gane duk ana magana akan kwanan dare ne ka fahimta amma kowa ma ya san da cewa akwai bukatar kowace rijiya ko da ba ta cikin gida ba ai a rufe ta ko ba haka bane saboda ko don karkare ya fada muku ya mutu a zo ana rigima ai ya kamata a ce ku rufe yawwa ban ji ba wallahi ya kasani alaji ka ji shi wai abincin da ake sayarwa wai a restaurant sai ka zo ka samu irin na kirista wai baka san cewa ko suna cin kare ko ba su cin kare ba yanzu don Allah akwai restaurant da za a ce a nan cikin gari ko a garuruwanmu na musulmi ana cin kare ko ba a sani ba a'a idan ka je garin da ake cin kare ka san da cewa ta yiwu a ci kare amma kana gari na cikin musulmi wanda ka san me iya naman da ake amfani da shi alhaji zaka gane wannan ka je ka ci abincin ka kai ta tul kowane restaurant ka gani ba ya ka zaɓi na mai addinin ka ba ba wanda ya ce maka ɗora wa kanka wannan wahala ni hadisin da na karanta ban ci haka ba amma an kaje wurin da ake ake kwabawa wani ya ce mini ya je wani restaurant ne a wani gari sai je sai ce shi fa shi fa baya cin kare baya cin alade sai aka ce to je ka sai suka ce a ba damuwa ka zo akwai na saniyan ma sai ya zo sai aka zuba masa shinkafa za a zuba masa miya sai ce akwai beef naman saniya sai aka ce eh akwai ta ce bari in duba da ta aka ta duba ta ta dauko na saniya ta sa masa sai yana ta sai kenan sai ya ci yana cikin ci sai wani kuma ya zo sai aka fara zuwa masa ya ce akwai kare ta ce eh bari in duba ita na gode ce akwai saura ta samu yau na ɗaya fara ha aka ce ne yaushe kuma kaga an kaje irin wannan kai ba ka sani amma mu nan ba haka gaskiya na'am a'a ba wanke wanda aka ce ai bismillah ban an gama wankewan a kife shikenan in an gama wankewan a kife ko a rufe a yi na manzan Allah sallallahu alaihi sallama na'am kai ne to da kai sai kai na'am na'am mazumin ruwa wanda yake ban daki in za a yi a ce bismillah eh mana in an ce za a ce bismillah ba sai ka faɗa kai kira'a bane yanzu in ka zo shiga ban daki baka bismillah ne saboda haka shi ma wannan bismillah ko a cikin zuciyarka kai abawa dole sai ka sai ka faɗa bismillah a cikin ban daki wai don ka ambaci sunan Allah a ciki ba ka fahimta kai ne na ƙarshe a wai cewa wanda ya fita a hukuma saboda ya ji na ce in ya ci ba ba haramun kuɗin ya ci ba sai ya je ya fita na ce fitan ne wai sai aka kama shi yana da haƙƙi wani haƙƙi kuwa ai idan hukuma ta ce abu kaza don ka zauna lafiya sai ka yi masa biyayya abu ne wanda bai saba wa Allah ba aka ce a hakura ba sai ka nemi wata sana'a ba sana'o'in da ake da su wanda Allah ya halatta su in ka kwatanta su da su da a caɓo ne ne fi yawa ha hanyoyin neman kuɗi suna da yawa ba sai ka hakura da wannan ba sai ka yi wata yawancin abin da yake dami mu na ce muku shine mutum ya tsaya akan abu ɗaya ya kasa koya wa kansa wato diversification na neman kuɗi a lokaci ɗaya ina ɗan acaɓa a lokaci ɗaya kuma zan iya zama baduku a lokaci ɗaya zan iya zama tela a lokaci in wannan ta kiwa da wannan ya kiwa wannan ya fita ai akwai lokacin da ko da an ci an yarda a yin akwai lokacin da wata kasuwar ba ta kasuwa akwai lokacin da wani abun ya fi ci amma kana da basira ka ka tsaya akan sana'a ɗaya kamar ka san akwai haɗari a ciki ai wannan a cabar da kake ɗirar da hannunka yake kakkarewa ba za ka yi ba haka ne don ba za ka iya rike totur ba hannunka yana kakkare haka ne to ya zama ka koyi sana'ar da ake ko ana kakkare ko babu ita ha to saboda haka karka zauna akan abu guda ɗaya an ce karka yi sai ka haƙura amma in baka yi ba sai gwamnati ta kama sai ce ta confiscating mashin din shikenan gwamnati a wurin ta ba laifi ba ne yanzu idan gwamnati ta ce duk wanda ya fita aka kama babur ɗinsa ya zama na gwamnati sai gwamnati suka kama sai suka yi gwanjo suka sayar suka sa kuɗin a lalitar gwamnati ai ba zalunci suka yi ba tunda yadda suka gaya maka sai aka ce maka banda fasa kwabri sai kai fasa kwabri sai aka kwace motocinka yan kwastam sai suka yi auctioning kai ka ji ya halatta ka je ka sayi irin wannan motar ya halatta kuma ka saya ka saya halal ita gwamnati kuma ta ɗauki kuɗin ta tashi a cikin aljihun gwamnati a yi wa mutane kwalta abinda muka bara daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fi mana babu karatu sati babu karatu wannan weekend din sai sati mai zuwa ranar asabar in Allah ya yarda wassalamu alaikum